نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan masallaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke haduwa don gabatarwa a dare nan wannan wata mai albarka na ramadan yau muna 22 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan march meladiya 2025 muna roƙon allah ubangiji da agaza mana muna roƙon sai nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana karya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu ya ji kansu ya musu rahama ya sa suna aljanna waɗanda suke da rai kuma Allah ta'ala suna da lafiya Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya su wanda ba su da lafiya cikin su kuma Allah ya ba su lafiya ya tada kafaɗinsu sannan waɗanda suke da suke buƙatar addu'o'i muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa wanda yake da buƙatar addu'a akan ƴaƴansa Allah ta'ala ya shirya masa su wanda yake da buƙata akan matarsa ko matai matan da suke da buƙatu akan mazajensu da sauransu Allah ta'ala ya san buƙatar kowa muna roƙon Allah ubangiji ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi muna karatu cikin suratul duhan za mu tashi aya ta 38 إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم الله تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما halicci sammai da ƙasa ba amma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibina da wasa ma khalaqnahuma illa bil haqq ba ma halicce su ba sai da gaskiya walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba shi ya sa ma ba sa tadabburin wato kallon sama da ƙasa ɗin baya sawa su yi tunani ko su yi tadabburi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da yawa Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin mutane ba sani ba to Allah ubangiji yana yawan faɗa mana cewa sama da ƙasan nan da muke gani Allah Ubangiji fa ba wai ya halicce su bane haka kawai ba tare da wata hikima ko tare da wani dalili ba wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu allazina kafaru fa wailul lil ladzina kafaru minan nar ba mu halicci sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su batilan haka kawai dan wasa ba mu halicce su ba haka kawai batil ba hikima babu manufa babu komai zalika zannun lazina kafaru amma wannan shine zaton waɗanda suka kafarta su kafarai a tunaninsu wannan sama da ƙasa ɗin kawai ba wani hikima haka kawai aka aka yi su amma ba tare da wata hikima ba don haka sama da ƙasan nan kullum muka taso muna kallon su so ba ma sa tuna mana Allah subhanahu wataala to wannan shine zaton waɗanda suka kafurta fa wailul lil ladzina kafaru minan nar kai can waɗanda suka kafurta a cikin wuta to kaga anan a cikin suratu sa'ad kenan suratu sa'ad Allah ya tabbatar mana da cewa bai halicci sama da ƙasa don batil ba batil ko ka ɗauke shi ka ɗauke shi da ma'anarsa mata ƙarya abin da ya saba wa gaskiya to Allah ta'ala bai halicci sama da ƙasa don wannan ba amma kafirai zaton su kenan Allah ubangiji ba shi da manufa da ya halicci sama da ƙasa a wata sura suratul mu'minun Allah ya ce afahazibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kuna tsammanin annama khalaqnakum abasan haka kawai muka halicce ku dan wasa wa annakum ilayna la turja'un kuma ku din nan ba za ku dawo gurin mu ba tunanin da kuke kenan tsammanin ku kenan haka kawai aka halicce ku ba manufa aka halicce ku kawai dan wasa kuma ba za ku dawo gurinmu ba fata'ala Allahul malikul haq Allah ya fi karfin a ce ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu haka kawai dan wasa domin shi ne mai mulki na gaskiya la ilaha illa huwa ba da abokin tarayya ba shi da wanda Ah, ba shi da babu abin wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma ubangijin al'arshi mai karamci to kun ga ah, allah ta'ala yana ta faɗa mana cewa sama da ƙasa da allah ubangiji ya halitta da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kun ga da mu mu ma muna tsakanin muna tsakanin sama da ƙasa mutane kenan haka duwatsu haka bishiyoyi haka koguna da tekuna da sauran halittun da muke iya gani da tsuntsaye da suke iya tashi da rana da wata da gajimarai da dukkanin abin da ke tsakanin sama da ƙasa to da kuma ita kanta sama da tsabaka ɗinta guda bakwai da allah ta'ala ya ta faɗa mana da ita ƙasar kanta ita ma da tabaka ɗinta guda bakwai da Allah Ubangiji ya ta faɗa mana ko ita mana ishara to Allah Ubangiji ya ce ba mu halicce su don wasa ba ba don wasa Allah ta'ala ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abin da ke tsakaninsu ba Allah ya ce ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicce su ba fa sai da gaskiya illa bil haqqi sai da gaskiya wannan ko dai ka ce ba ce ba ce wadda ake kiranta ba almulabasa ba ulmulabasa wato ba mahalicci sammai da ƙasa ba face mun cakuɗa halittar sama da ƙasa ɗin da abin da ke tsakaninsu da gaskiya idan mutum yana so duk abin da ya kalla to zai tabbatar da cewa allah ta'ala da gaske yake da halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu ko kuma mu ɗauki abin da wasu cikin malamai suka ɗauka cewa wannan ba ɗin ba ce sababiyya ai illa bi sababil haq ba mu halicci sama da ƙasa ba sai don dalilin gaskiya kawai don mu nuna wa kowa gaskiya don kowa ya fahimci gaskiya amma walakin na aksara home la ya alamun da yawansu ba su sani ba da yawansu ba sani ba to kaga kenan akwai kaɗan waɗanda suka sani ko tunda mafiya yawa ne ba su sani ba to wannan ya nuna akwai kaɗan waɗanda suka sani shi yasa ibn al-qayyim a cikin bada'i tafsir ya faɗi dalilai aƙalla guda goma sha hudu waɗanda za su tabbatar maka da cewa allah subhanahu ta'ala ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ne da gaskiya dalilai nawa goma sha hudu kuma tunda Allah ta'ala ya ce aksaruhum la ya'lamuna to kaga akwai buƙatar mu bi waɗannan dalilan guda goma sha hudu mu fahimce su aƙalla dan mu ma mu shiga cikin 'yan kaɗan ɗin da watakila suka gano dalilin da ya sa Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa don haka ɗin ya riƙa ba mu dama muna yin abin da ake kiransa da tadabburi kun san idan al- idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare yana karanta ayoyin nan na karshen suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar kaga duka abin ya ya tattaru gabaki daya a sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin lalle halittar sammai da ƙasa da canjawar dare zuwa rana waɗannan fa ayoyi ne amma ga waɗanda suke da hankali su ai masu hankalin nan allazina yadhkuruna allaha qiyaman su ne waɗanda suke ɗambatan Allah ta'ala a tsaye allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan suke ambatan Allah ta'ala a zaune wa yatafakkaruna wa ala junubihim kuma suna ambatan Allah ta'ala ala junubihim wato akan gefe kansu in sun kwanta ko sun kishin gida sannan wai tafakkaru na fi kalkis samawati wal ard kuma har yanzu suna tunani dangane da halittar samai da ƙasa ɗin suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangiji baka halicci wannan sama da ƙasan ba fa dan wasa baka halicci sama da ƙasan nan ba dan ba manufa subhanaka faqina azaban nar ka tsarkaka ya ubangiji ka tsare mu daga shiga wuta to kun ga ka fahimci dalilin da ya sa Allah ta'ala ya yi sama ya yi ƙasa ka gane cewa Allah ta'ala fa ba don wasa ya yi sama da ƙasa ba ka san cewa Allah yana da manufa da ya halicci sama da ƙasa wannan ba ƙaramin taimakon ka zai yi ba wajen ka fahimci Allah subhanahu ta'ala ka gane shi ka san shi Ah, shi ko sanin Allah ta'ala shi ya fi komai ba wa mutum kwanciyar hankali duk wanda bai san Allah ba shi yake cikin wahala amma in dai ka san Allah to za ka samu rayuwarka tana da sauƙi matuƙar gaske saboda ka san komai a hannunsa yake kuma ka san komai shi yake tsarawa abinda baka samu ba ka san dama bai baka bane abinda ka samu kuma ba wani alfahari da zaka yi don ka san dama shine ya baka ba dabara ka bace ta baka ba iyawar ka bace ta baka a'a shine ya baka da aka jin daɗin rayuwa gaba ɗaya na cikin sanin Allah subhanahu wataala gaba ɗaya in dai ka san Allah ta'ala ka fahimce shi to ka ji daɗin rayuwarka to ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin da na mana ishara a ƙarƙashin wannan ayar ya ce wal hikam wal gayat al mahmuda allati da ajliha khalaqa Allah dhalika kullahu huwa anwa kathira hikimomi da gayat waɗanda ta sa Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa don su suna da yawan gaske ya ce amma daga cikinsu akwai na farko allah ubangiji ya halicci sammai da ƙasa ne don a san allah ɗin shi karan kansa a san shi da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da ayoyinsa da alamomin da suke nuna maka shi dalilin da ya sa ya halicci sama da ƙasa kenan don ka fahimce shi ka san shi duk wanda ya zo duniyan nan ai sama da ƙasan nan ya talar to ai ya kamata a ce ya san wanda ya sama da ƙasar nan dalilin da ya sa Allah ta'ala ya yi su kenan idan ka san shi ta yaya za ka san shi ka san shi da sunayensa ka san shi da sifofinsa ka san shi da ayyukansa sannan kuma ka san shi da manya-manyan ayoyinsa ita kanta ƙasar aya ce samar ma aya ce sannan a sama ɗin akwai ayoyi ga sunan suna ta yawo kullum ga wata ga rana ga taurari ga tsuntsaye da suke tashi tsakanin sama da ƙasa ga gajimarai mun fahimta ita kanta samar in ka kalle ta wani lokaci ta yi fari wani lokaci ta yi baki wani lokaci ta yi bulu wani lokaci ta yi ja haka tana ta cancanjawa waɗannan fa duk ayoyi ne da suke nuna maka cewa akwai Allah subhanahu ta'ala kuma ya kamata ka san Allah nan ka fahimce shi da kyau ka san sunayensa ka gane yadda yake ayyukansa sannan ka fahimci ayoyinsa wannan shine abu na farko da ibn al-qayyim ya faɗa na biyu ya ce domin a so shi ya halicci sama da ƙasa ɗin nan ne don a so shi a bautata masa kuma a masa shukura sannan a yi ta'ambatansa sannan don a yi masa ɗa'a shi ya sa ya halicci sama da ƙasa domin ita sama da ƙasa ai kullum kana tare da ita ne ba wani inda za ka shiga babu sama babu ƙasa to duk inda ka shiga ya kamata ka so wanda ya yi wannan samar ya yi wannan ƙasa ba ta zame ba ba ta rikice ba ita saman ba ta bulguce ta ɓantaro ta faɗo muka ba mun gane to ai ku tun da haka ne kuma ya kamata ka bautata masa kuma ya kamata ka masa shukura da ya yi kama a ƙarƙashin sama ya yi ka a- a saman a saman ƙasa da Allah ta'ala ya ga dama da sai sai ya yi ka ka zama gaiwa ka yi ta yawo a cikin taɓo can ƙasa kaga gaiwa sai ka yi rami ka yi rami za ka tarar da ita a can gurin can ƙasa sai ga gaiwa wani daɗi ma ta sha a duniya amma kai za ka yi yawo za ka yi abokai za ka yi aure za ka yi ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka sakata kawala amma ita tana can ƙasa mun gane to wannan kadai ya kamata a ce ka gode wa Allah saboda saboda shi sannan tunda sama da ƙasa suna nan ko da yaushe to ya kamata a ce ko da yaushe kana ambatan Allah subhanahu wataala domin duk lokacin da ka daga kanka sai ka ga sama kenan sai ka ga wani abu da zai tuna maka Allah subhanahu wataala in ka sadda kanka ƙasa sai ka ga ƙasa kenan in ka sadda kanka ƙasa ma sai ka ga abin da zai tuna ma Allah subhanahu wataala to in ku haka ne idan Allah ubangiji ya ce ka yi ya kamata a ganka a gaba wajen yin wannan abu wajen yi masa da'a idan ya ce kar a yi kuma ya kamata a ce ka hannu wannan shi ne dalili na biyu dalili na uku ya ce an yi amura wa yanha wa ya shara'i Allah ta'ala ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin don kawai ya ce a yi kuma ya ce kar a yi kawai don ya zuba doka kawai shi yasa ya yi su kuma idan ka kula za ga haka ne ba wai kawai an yi mu bane mu zo mu ta baragada haka kawai kara zube ba haka ba don wani Allah ta'ala yi mana ba shi yasa ya ta aiko manzanni ya ta sako da littattafai ya ta tayar da annabawa ya ta tayar da masu gargadi don a rika gaya mana ga abin da Allah yake so ga wanda baya so sannan don a shimfiɗa mana shari'a kuma a ce lalle mu bi wannan shari'ar shine dalilin da yasa yayi samar yayi ƙasa ya abin da ke tsakanin sama da ƙasa din kuma ya ce duk abin da ke cikin yake kan ƙasan nan kakaf duka an halatta mana ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta danku duk abin da ke cikin ƙasa komai da yake cikin ƙasa Allah dan mu ya halicce shi dan haka komai halak ne sai wanda Allah ta'ala ya ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza kaga duka komai kuma an halicce shi dan mu har ila yau haka ne to mu din kuma dan me aka halicci sama aka halicci ƙasa din ita ma dai an halicce ta ne don kawai Allah ta'ala mu saurara mu ji me Allah yake so mu yi me Allah ubangiji baya- ne baya so mu kauce masa sannan dan ya shimfiɗa mana shari'a kuma mu bi wannan shari'a ta samu rayu kuma muka bi shari'ar musuluncin za mu rayu rayuwa mai daɗin gaske mun fahimta duk da cewa babu ruwan mutane da wani shari'a ma yanzu ba ruwan mutane da shari'a yanzu abin da ke gaban mutane shine ciyarwar ramadan ko an kashe kuɗi a ciyarwar ramadan ai- a a- zuwa ya kwalta a yi kwalbati kawai shine ya fi damun mutane ko zuwa ma aka yi za a yi kamfen da wannan dai ake ma kamfen a baka taliya a baka wane ne a baka wane ne amma ba wanda ma zai zo ya ce maka zai maka shari'ar musulunci ko kuma ai jihar ma ta musulunci ce ana ma yin shari'ar musulunci to zai tabbatar da wannan shari'a kai kuma ka ce eh bari ka dangwala masa saboda ya tabbatar da wannan babu ruwan kowa kai magana shari'ar ma ba a yi ma kwata-kwata a ko ina ma ba a yi to shi kuma Allah ta'ala dalilin da ya sa ya sama din da da ƙasa kuma ya ce ya yi su don gaskiya to gaskiyar shine don a shimfiɗa mana shari'a mu bi na uku kenan na hudu ibn al-qayyim yace don a yi tadabburi an yudabbira al-amra wa yubrim al-qadha wa yatasarraf fi mamlaka bi anwa'i tasarrufat Allah ubangiji yayi sama yayi kasa yayi abin da ke tsakanin sama da kasa ne domin yudabbira al-amr dan ya rika cancanja kawai al'amara da safe yayi safiya yayi dare yayi damuna yayi sanyi yayi bazara yayi rani mun gane kawai saboda a a yayi wasu bakake yayi wasu farare yayi wasu dogaye yayi wasu gajeru yayi wasu sirara yayi wasu lukutaye haka kawai saboda yayi wasu masu kuɗi yayi wasu talakawa yayi wasu masu lafiya yayi wasu ba su da lafiya akwai wanda tun da aka haife shi bai da lafiya kuma har ya mutu bai da lafiya wani kuma yana nan lafiyarsa garau yana ta harkokinsa duk saboda Allah ta'ala ya tadabburin wannan al'amuran sannan don ya tsara wato kaza wato hukuncinsa in kaza ya yi kaza sai a yi kaza don in kaza ya yi kaza a yi kaza sannan kuma ya yi ta tasarrufi a cikin wannan masarautar tasa ta sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu yadda ya ga dama kawai don ya yi tasarrufi don yanzu za ka gane cewa lalle allah ta'ala yana da girman iko kenan ya yi sama ya yi ƙasa kawai don ya yi abin da ya ga dama kawai a cikinsu ya ta tasarrufi ya ta tadabburi ya ta tsara abin da ya ga dama kawai da aka yi su kaga za in ka fahimci Allah ta'ala da wannan zaka ga kai lalle Allah ba karamin sarki bane ba na biyar yace an yusiba wa yuaqab Allah ta'ala yayi sama yayi kasa yayi abin da ke tsakanin su don ya bada lada kuma don yayi ukuba ya bada lada yayi sakamako na kirki ga waɗanda suka bi shi ya kuma yi ukuba ga waɗanda suka saba masa فيجاز المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته don a saka wanda ya kyautata da kyautatawarsa dama ya ce wa ma jaza'ul ihsan illa ihsan ai kyautatawa ba ta da wata sakamako in banda kyautatawa duk wanda ya kyautata maka babu abin da zaka masa in banda ka kyautata maka to haka Allah ubangiji ma in ka kyautata wajen bin sa to ba abin da zai saka maka da shi sai wata kyautatawa mun gane a Allah ta'ala ba kamar mutane yake ba mutum sai ka ga idan ka tautata masa kuma shi sai zo ya cutar da kai matsalar mutum kenan amma abin da ya fi dacewa duk wanda ya kyautata ma to ya kyautata a ce kai ma ka kyautata masa ka jira wani lokaci da za ka kyautata masa ko ya daidai karfinka kai ma ka kyautata masa amma ba wai mutum yana kyautata ma ba kai kuma kana ta neman ya za ka yi ka shatale kafafunsa ya za ka yi ka tura shi rana ya za ka yi ka tozarta shi wannan ba daidai ba ne ba allah ubangiji ya yi wannan ne don ya sakan kawo waɗanda suka kyautata da kyautatawa waɗanda kuma suka munana su ma a munana musu don haka kenan allah ubangiji ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu don ya nuna mana tsantsar adalcinsa da falalarsa da kyautarsa domin mu rika gode masa kuma muna masa shukura domin duk wanda in ya kyautata za a kyautata mara wannan adalci kenan wanda kuma in ya munana za a munana masa daidai gwargwadon munana wasa ai wannan shine ainihin adalci to duk wanda yake da adalci ya kamata a ce an yi masa shukura an gode masa to kuma ba wanda yake Allah ta'ala kenan adalci don haka babu wanda ya fi cancantar a yi ta masa shukura dare da rana in ba Allah subhanahu ta'ala kuma ma ya gaya mana cewa la in shakartum la azidannakum kuma shi a karan kansa ya ce shi shakurun ne mai yawan shukura ne mai shakur idan ka yi wa Allah ta'ala aiki ɗaya sai ya baka lada goma sannan ya linka wannan gomar sau bakwai ya zama saba'in kenan sannan wannan saba'in ya sai a linka ta sau ɗari bakwai illa ma sha Allah wannan ita ce shukura ka yi ɗaya a baka goma a linka a linka a linka shine shukura kuma in ya baka in ka ce Allah na gode kuma wannan abin da ya baka ɗin ka yi amfani da shi wajen yadda yake so to sai ta ƙara ma saboda yana son shukura ya ce amma wa kalilun min ibadiyar shakur kaɗan ne cikin bayina suke da shukura kaɗan ne allah ta'ala ya samu a cikin kaɗan ɗin na nawa kenan na shida ya ce an yi alama halkahu annahu la ilaha gairuhu wa la rabba siwahu allah ta'ala ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin domin halittinsa halittarsa ta san cewa babu abin bautawa babu wani abin bautawa in ba shi ba kuma babu wani ubangiji in ba shi ba kawai ya yi haka ne don kowa ya san cewa babu wanda ya kamata a bautatawa in ba Allah in ka kalli sama ka kalli ƙasa ka san tabbas wanda ya sama da ƙasa shi kaɗai ya kamata a bautatawa saboda Allah yana tawon faɗa cewa shi ya sama shi ya ƙasa ba a taɓa samun wanda ya kilemin cewa shi ya yi sama shi ya ƙasa ba har yau ba wanda ya taɓa kilemin cewa shi ya yi sama ko shi ya yi ƙasa ko baka taɓa samun labarin wani wanda ya bugi kirji ya ce shi ya yi sama shi ya yi ƙasa ba mun gane shi ya sa wannan sarkin da suka yi jayayya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ai da wannan annabi ibrahim ya kai shi ƙasa alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulk saboda Allah ya bashi mulki sai annabi ibrahim ya ce da shi rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na fa shine yake kashewa yana raya kala sai ce ai ana uhyi wa umit ni nake kashewa yana raya aka ce sai ya tura aka ɗauko masa wani wanda an yanke masa hukuncin kisa kawai sai ya ce tafi wai shi a gurinsa ya raya shi sai ya ce kawai a shiga gari a nemo wani wanda bai yi laifin tsaye ba barantana na zaune aka kamo kawai ya ce a kashe shi ya ce wai gashi nan ya kashe a raya to sai annabi ibrahim ya ce da shi to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib to Allah yana yana fito da rana daga gabas to kai fito da ita daga yamma kaga wannan bai saba da aka fa buhita allazi kafa shi sa ba wanda sai dai mutum ya ce yana halitta yana rayawa yana da kaza yana da kaza amma ba wanda ya taba da'awar cewa shine mai sama shine mai kasa babu mun gane ko waɗanda suke ganin cewa ai neca ce ta yi sama da ƙasa allah ma ya ba mu labari cewa shi ne ya yi sama da ƙasa don sama da ƙasa ɗin kana tara tukan fafataknahuma da amanna suke mun gane fafataknahuma sai aka ɗaye sama ta yi sama ƙasa kuma ta zauna a ƙasa amma waye ya yi aikin ɗayewar allah subhanahu wa ta'ala mun gane don me ya yi haka ɗin don kasancewa ba wanda ya kamata ka bautatawa sai shi kuma ka san babu rabbu sai shi me rabbu shine dai da muke yawan faɗa wanda yake wanda yake da almulku wat tadbiru wal khalqu al khalqu wal mulku wat tadbiru shi ya halitta kuma shi yake daukan halittar nan daga kadan kadan kadan har ya kai ta inda zai kai ta in ka dauki asalin mutum dukan mu nan da muke nan dukan mu asalin mu dugon mani ne sannan ya zama gudan jini sannan ya zama gudan tsoka sannan ya zama kaza sannan ya zama kaza sannan ya zama kaza baka saunin izama lahaman ko sannan sun ma'a sha'anahu kalkan akar sannan sai ka fito idan ka fito tun kana damun mutane da kuka har a zo kana koyan magana kana koyan tafiya har ka zo ka gallabi kowa ma unguwa mun gane haka za ka yi ta tafiya har ka kai kimma sannan ka yi ta wannan wa man nu'ammirhu nunakhisuhu fil qalq duk wanda ya dade a duniyar nan sai mun rage masa halitta da kana da gudu kake fita amma sai a kai lokacin da sai kana taimakawa da sanda wani lokaci ma ba zai iya ba ma mun gane da an ka tafi yawo sai ana ta nemo ka amma in Allah ya maka yawan shekaru sai ka ga daga gidanka daga ɗakinka kawai sai bakin soro iyaka nan kawai za ka iya zuwa shikenan tun kana zuwa masallaci kana dawowa sai ka ga ba zai ma'iyu ba sai dai kai zaman ka a soro tun kana iya fitowa soro sai ka koma a ɗaki yanzu kawai kake sarmadan har ka bar duniya mun gane amma da asali ɗigon mani amma haka Allah ta'ala ya ta kalkan fa kalkan shikenan har zuwa lokacin da zai kai ka inda zai kai ka to kaga waye ke wannan aikin Allah subhanahu ta'ala ne ba wani wanda yake cewa shi ne yayi ka babu mai cewa shi yayi ka mun gane kuma ko waɗanda suke ganin cewa za su yi cloning abinda ake kiransa da cloning a ɗauki jin na mutum ɗaya a yi irinsa da yawa ai su ma da suka yi sun ga akwai matsala fa wannan halittar ba irin ta Allah ba ce ba kuma rikicin da za ta haifar a duniya na da yawan gaske saboda aka ɗauki ƙwayar halittar ka sai a je a yi irin ka kamar cikin masallacin nan to yanzu aka basa su a duniya ai kaga ɓarnar da za a yi mai yawa ce kuma wa za a kama duka iri ɗaya ne mun gane in aka zo aka kama ka kai original ɗin kaga an zalunce ka amma kuma ba a zalunce ka ba ai har ila yau so su suka ga cewa za a rikita lamarin duniya suka ce kawar kar a yi wannan mun gane da aka shi da za ake ta kokarin yin robot da sauransu da sauransu wannan wanda shi ma wannan ka kalle shi zaga bai kama da mutum ba bai kama da halittar Allah subhanahu wataala ba yana shan kwaya ana hakin ɗinsa kuma wani ya hakin ɗinsa shi ke magana ta kare amma waye zai hakin mutum ba wanda ke hakin mutum ko? ya? to Allah raba mu da yan nafi eh gaskiya ne a su ba ba ba hakin ɗinka suke ba gaskiya kidnapping ɗinka kawai suke yawa don shi idan yi idan aka yi hakin abu to za a sa shi ya rika tasarrufi yadda ake so yawa kai kai abin amma sai wani ya kwace ma sai yake sa shi abin da shi yake so ba kai kace so ba shine hakin aiko to su ko yan kidnapping ai kaga dai kawai rike ka suka yi yawa su yi garkuwa ne da kai suna neman kuɗi amma ba su isa su canja komai naka ba to wa- ba wanda ke wannan aikin sai Allah subhanahu wataala na bakwai an yusaddaq as-sadiq fa yukrimuhu wa yakdhibu al-kadhib fa yuhinu Allah ya yi sama da ƙasa ne da abin da ke tsakaninta da ke tsakaninsu don ya gaskata mai gaskiya kuma sannan ya karrama shi Eh, don ya gaya wa annabi isa alayhi salatu wassalam al-yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum wannan rana ta alkiyama ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya su take amfana su kuma waɗanda suke da ƙarya su kuma don a azabtar da su a musu sakamako don gane da ƙaryarsu duk wanda ya yi ƙarya ko ya rayu a kan ƙarya to zai mutu kuma idan ya je allah ta'ala zai tashe shi zai masa sakamako daidai ƙaryarsa wanda kuma ya gaskiya kuma ya rayu da gaskiya to shi ma zai mutu kuma zai je allah ta'ala zai masa sakamako daidai gaskiyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في كلامه حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار shi yasa Allah ta'ala ya gaya mana wannan na hore ku da ku bi gaskiya ku yi gaskiya a magana ku yi gaskiya komai ya zama gaskiya saboda ita gaskiya tana kaiwa ga nagarta nagarta kuma tana kai mutum zuwa ga aljanna za ta kai ka albirru albirru kuma ya kai ka ga aljanna innal abrara lafi na'im to mutum ba zai gushe yana gaskiya ba kuma yana ta neman gaskiya yana kokarin yin gaskiya a magana a tafiya a sa kaya a komai gaskiya har Allah ta'ala sai ya rubuta shi a cikin masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jan kunyan- kunnanku da ƙarya saboda mutum ba zai gushe ba yana ƙarya a ita ƙarya tana shir- shiryarwa zuwa ga fajirci ha wa innal fujjara lafi jahim shi kuma fajirci yana shiryarwa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya komai nasa ƙarya kun san komai akwai na ƙarya ko akwai tafiyar ƙarya akwai sa kaya na ƙarya akwai sa hular 'yan ƙarya akwai magana ta ƙarya komai ƙarya to mutum ba zai sama haka ba hatta yuktab inda Allah kazzab har sai Allah ya sa shi a list na makaryata Allah ubangiji ya kiyashe mu to kaga duk wanda ya zama makaryaci sakamakonsa shine ya zama fajiri daga nan zai shiga wuta wanda kuma ya ta gaskiya ya ta kokarin yin gaskiya kuma yana goyon bayan gaskiya yana kirdadan gaskiya Allah ta'ala zai shirya da shi zuwa ga nagarta nagarta ta kai shi aljanna kaga wannan shine sakamakon masu gaskiya dama ita gaskiya sifa ce ta masu imani sannan kuma a ƙarya sifa ce ta masu munafurci kuma kun ga babu, babu cutar da tafi munafurci a karya garkuwar jiki na imani na bawa Allah raba mu da munafurci na nawa na takwas ya ce zuhur asar asma'ihi wa sifatihi ala tanawwi'iha wa kasratiha fil wujudi zihni wal khariji faya'lamu ibadahu dhalika ilman mutabaqan lima fil waqi Allah yayi sama da ƙasa don ya bayyana asaru asa- a asma'ihi wa sifatihi domin in ya ce maka yana da kaza yana da suna kaza yana da sifa kaza to a cikin halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu za ka fahimci cewa eh Allah ta'ala tabbas yana da wannan ha- sunan kuma tabbas yana da wannan sifa ɗin duk da nau'ukan sifofin na Allah subhanahu wa ta'ala duk da yawansu wannan zaka fahimci haka fil wujudi zihni wal khariji a cikin zuciyarka in ka zauna kai ta tunani kaga yadda Allah ta'ala yayi sama yayi ƙasa da abubuwan da suke cikin sama da ƙasa zaka gane na farko Allah yana nan mun gane sannan zaka gane Allah ubangiji yana ji domin su ma abubuwan da suke ciki zaga wasu daga cikinsu suna ji za ga Allah ta'ala kenan yana gani tunda komai ya ajiye shi a inda ya dace za ga Allah ta'ala yana da ƙarfi kenan tunda har yayi irin wannan abun ya yi sama ya ƙasa ya duwatsu ya yi wane ne kaga wannan zai nuna maka Allah ta'ala yana da iko ya yi duk abin da ya ga dama da ake cewa ƙadirun alama ya sha duka waɗannan duk za su tattara maka su nuna maka sifofin Allah subhanahu ta'ala a fili ko a ɓoye sai da yin baka zauna ka kalle su ka yi tunani ka ɗabbaka tunanin naka da sifofin shi Allah subhanahu ta'ala ɗin ba amma za ga suna tafiya daidai yadda ya kamata sannan na tara ko شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده إلهها ومعبودها duk abin da ke cikin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin in ka kalle su zaka ga suna shaida dukansu cewa Allah ta'ala ubangiji shi kaɗai shine ubangijinsu wannan ko da ba su yadda ba mun fahimta ko da ba su fito da baki sun ce sun yadda ba a ko ba su yadda ba dole kawai bauta suke wa Allah subhanahu wataala ai Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba mahalarci jinsin aljani da jinsin mutum ba sai dan su mana bauta suka ce to wannan lamu ta'lil ce dan su mana bauta to shikenan ai an samu wasu kuma waɗanda ba sa yin wannan bautar to yanzu me wannan yake nufi kenan Allah ta'ala ya ce don kuma na bauta to amma kuma akwai waɗanda kafirai ne ba sa yin bautar akwai kuma waɗanda suke ƙasirai ne kamar waɗanda ba su da hankali mun gane wanda bai da hankali an ce ma an ɗauke masa alƙalami mahaukaci da yara ƙanana waɗannan duk ƙasir ba su da ba su da wani abin nan mun fahimta to su waɗannan an ce an halicce su don su yi bauta amma kuma ya ake ba sa yin bauta din mun gane to sai a ce da kai ai dalilin da ya sa aka halicce su ɗin ne don su yi bauta to wannan ya rage nasu su yi bautar ko kar su yi bautar amma dai abin da ya sa aka halicce su ne su yi bauta mun gane akwai misali da dakta ya taɓa bayarwa dangane da wannan mai mahimmancin gaske ya ce kamar ka ɗauko biranka ne ka ce ka sai wannan don ka yi rubutu mun fahimta amma kuma ba lalle ba ne ka yi rubutun da shi sai ya zama yana nan baka taba rubutun da shi ba amma ka saye shi ne don me don ka yi rubutu mun gane ya ba da misali da fanka a bature ya halicci wannan fankar don ta ba da iska ko amma aka zo aka jona sai aka kunna sai bata ba da iska ba to yanzu matsalar fankan ne ko matsalar bature ne matsalar fanka ne ko tunda shi lokacin da ya ta yayi testing yayi komai maybe a wajen installing din ne aka installing ba daidai ba in an bayan gyara komai zai tafi mun gane sannan suka ce in ka kalli abin ma za ka ga dole fa kowa ko yana so ko yana ki yana bautawa Allah subhanahu wataala domin ai Allah ubangiji ya tsara mu ga yadda yake so mu yi kuma dole da wanda ya yadda da wanda bai yadda da Allah ba a wannan tsarin yake tafiya da ido muke gani da baki muke ci haka ne da kunne muke muke ji da hanci muke shakar iska muna shakar kanshi da wari a tsaye muke tafiya amma kaga ko da mutum ya ce bai yadda da Allah ba ai ba zai ce ya daina cin abinci da baki ba ko ya ce shi yanzu kawai ta, hanci zai ke dura abinci ko ya ce ya daina gani da ido shi yanzu kawai da da ƙeye zai ke gani akwai wanda ya taɓa yin haka to ai haka Allah ya tsara mu wannan din shi ma ai bautan ne ai dan muna tafiya a bisa tsarin da Allah ta'ala ya ce mu bi kuma ba wanda ya taba kan garewa ya ce ba wanda ya ce shi ya daina tafiya a kafa sai dai yake tafiyar kaguwa ko akwai wanda ya taba gwada ko akwai wani bawan Allah da ake cewa asiri aka masa Allah ya ba shi lafiya zaga yana nan yana yau a gari shi da baya da baya yake tafiya shi da reverse kawai yake tafiya amma ko shi din akwai lokacin da dole sai ya sai ya sa sai ya sa ta gaba ya tafi mun fahimta ko hon ya ji sai ya juya ya yi rubaz ya tsaya ya yi parking ya ga yadda abu yake saboda haka Allah ta'ala ya tsara mu mun fahimta sannan kuma Allah ya ce ga ga ga ga inuwoyin mu nan inuwoyin mu da muke gani sujada suke wa Allah subhanahu wataala da safe duk duk inuwar kowa a duniya sai ta kalli yamma idan yamma ta yi kuma rana ta koma can gurin inuwar komai a duniya sai ta koma ta kalli gabas ba wanda ya taba cewa shi yau inuwarsa ba za ta yi yamma ba ko ba za ta yi gabas ba ba ka da yadda za ka yi kuma mun gane wannan to ai dalilin da yasa Allah ta'ala ya sama da ƙasa ɗin kenan don ya nuna mana cewa shi fa wato dole ma ka shaida cewa babu wani fa wanda ya isa abotatawa sai in ba Allah subhanahu wa ta'ala duk ta inda ka biyo halitta za ga baka da wani uzuri da ka bautatawa wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala to sannan yace saboda zuhuru a- athar kamalihi wa qudusihi wal qudus cikar kamalarsa da tsarkakarsa fa innal khalqa was sun'a lazim ka- kamalihi domin halittun da suke sama da ƙasa da tsakanin sama da ƙasa su za su nuna maka cewa lalle wanda ya halittar kammalalle ne bai da tawaya ta ko'ina fa innahu hayyun qadirun wa man kana kazalika lam yakun illa fa'ilan muhtaran wannan zai nuna maka Allah ta'ala rayayye ne kuma mai cikakken iko ne to duk wanda yake da wannan sifar kuma zai tabbatar maka da cewa wato yana da ikon ya yi aiki shine fa'ilan nama ya ce mana fa'alun lima yurid Allah ta'ala fa'alun ne lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne to sannan kuma muhtar wato ba wanda yake iya tirsasa Allah subhanahu wataala yana da damar da zai yi abin da ya ga dama kamar yadda kai ma kake da zaɓi aka ma kana da zaɓi ko yanzu da ka taho gurin karatu ai baka jin cewa tirsasa ka aka yi ka taho a'a da san ranka kai ka zaɓa ka taho idan mutum yana taka mata takalar beni sai ya zame sai ya faɗo kaga wannan zamewar ba da sarran sai faɗo ya dan ba zai zame ba ya faɗo har ya gukuje haka kawai dan yana so amma in ya tattakala da kansa ya tattakala ya hau wannan ikhtiyar kenan to Allah ta'ala muhtarun ne ba wanda yake takurawa Allah ta'ala ko ya ce da shi dole sai yayi wani abu na gaba na nawa kenan na sha nawa to don ya nuna mana wato wato hikimarsa a cikin halittar da ya yi hikimar Allah ta'ala a cikin halittarsa bi wad'i kullum min hafi mawdi'ihi alladhi yaliqu bihi kowa an kai shi an an tsugunnar da shi a matsugunnin da ya dace da shi kowa da ka gani a duk inda kaga Allah ya tsugunnar da kai to nan ne ya dace da kai in ka ce sai ka canja wannan gurin to zaka je ka shiga cikin matsala ne sai ka zo ka yi baka da tsuntsu baka da tarko amma inda Allah ta'ala ya tsugunar da kai anan zaka tsugunar yanzu kaga duk yadda yan gudun hijiran nan suke ta gudun hijira ai naga ba sa yin gudun hijira inda ake dusan kankaran nan inda inda in ka dauko abinci kafin ka kai ma ya zama kankara ko kaga mutum gashin su da komai ya zama kankara ba, ba wanda zai je wannan gurin kaga agwagwa ta, ta narke a cikin kankara ta daskare komai daskare yake a cikin kankara kaga da hankalinka ai ba za ka je nan gurin ba to Allah ne ya tsugunar da su a nan mu kuma Allah ya tsugunar da mu a nan gurin mun fahimta maybe idan ka ce sai ka je ka rayu a can na'am jikinka yau da gobe zai iya karbar wannan amma fa in ka tuno inda kake dan samun dumi gaskiya za ka ji gai gwara ka dawo wurin inda kake samun dumi to don Allah ta'ala dai ya nuna maka hikima a cikin halittarsa na sha nawa na sha uku أنه سبحانه يحب, يحب أن يوجد وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا shi Allah subhanahu wa ta'ala an ka kalli sama da ƙasa da abin da ke cikinta za ka fahimci cewa Allah Ubangiji yana so ya rika samar da abubuwa mun gane innovations a ta innovating abubuwa a ta yin abubuwa shi yasa za ka ga halittun suna da yawan gaske ya kirkiro abubuwa da yawa da yawa da yawa wanda mu ma yanzu mutane daga, daga jikinsu muke kirkirar wasu abubuwan mun fahimta to shi yana da sanya ta inventing abubuwa sannan yana so ya ni'imta ya ta ni'imta mutane yana son ya yi afuwa yana son ya yi gafara yana son ya yi tausayi shi Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga tun da shi wannan shine abin da yake so to kaga akwai bukatar kenan ya yi sama ya yi ƙasa da duk waɗannan halittun da suke tsakanin sama da ƙasa mun gane a ce kenan akwai bukatar ya samo waɗanda zai yi ɗin kuma ya musu afuwar ya musu gafarar in sun yi laifi sannan ya kawar da kai in sun yi ba daidai ba kaga wannan ya, ya, ya zama kamar lazimi na a samar da halitta kuma a samar da shari'a mun gane Allah yana son ya halitta to duk gashi na ya halittu ba su da iyaka in ka ga wata halittar ma sai ka rasa ta ina ma ya aka yi ma aka yi ta mun mun gane to halittun suna nan har yanzu ne ma ake discovering wasu ma wasu yanzu ne ma ake gano su to sannan Allah yana son ya yi ni'ima yana son ya ni'imta mutane za ga ai duk a cikin ni'imar Allah subhanahu wataala miki sannan yana son ya yi afwa innaka tuhibbul afwa ah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni abin da ake so mai ta maimaitawa a wannan dareren ko to Allah yana son afwa yana son afwa sosai yana son ya yi afwa shi Allah ta'ala kuma yana son ya yi gafara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba kwa laifi da Allah ta'ala sai ya shafe ku sai ya kawo wasu waɗanda za su rika laifi suna neman gafara yana gafarta musu shi Allah ubangiji kawai yana so ya- ka ce ka tuba ya ce kawai ya gafarta ma to kaga ake- ashe kenan tunda yana son haka sai ya yi ka kenan kai din sannan sai ya sa maka dokoki mun gane saboda ka- yau ka zame ka ce Allah gafarta min ya ce na gafarta ma dan dama shi haka yake so dan kai ba daidai ba ka ce Allah kaman afuwa ya ce na ma afuwa dan dama shi haka yake so to dalilin da yasa kenan ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninta sannan na gaba annahu yuhib an yusna alaihi wa yamda wa yumajjad wa yusabbih wa yu'azzim Allah yana son a rika yabansa Allah yana son mai yabansa sosai mun gane duk yadda mutum yake son yabo Allah ta'ala ya fi shi son yabo Allah yana so kai ta yabansa mun fahimta kuma yana son ka yabe shi yadda yake so ba yadda kake so ba ba wai ka zo ka yi ta buga ganga kana yi wa Allah waka ba mun fahimta wannan Allah ta'ala baya son wannan a kai ta yabansa ka zauna ka zaɓo kalmomi na yabo kai ta yaban Allah subhanahu ta'ala yana son wannan sannan yana so a rika gwarzanta shi ana kambama shi ana tsarkake shi ana girmama shi Allah ta'ala yana son wannan shi ya sa ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abin da ke tsakanin sama da ƙasa din wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha duk abin da ka sani a duniya yana tasbihi tare da goriya Allah subhanahu ta'ala ko da kai baka fahimtar yadda yake tasbihi din to saboda Allah yana son tasbihi da yabo shi yasa ya halittun da yawa don haka in ka masa tasbihi da in baka masa mama to kai din dai ko ka sani ko baka sani ba kana masa tasbihi inuwarka tana yi mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daukan wasu tsakonkwani ya ya ya ba sayyidina abubakar su da ya ba sayyidina abubakar ya ji suna ya- suna dili kamar dinin kukan a a zuma kamar zuma ya suna bu irin haka zuma dinnan suna ta subhanallahi wa bihamdi sannan ya karbe su ya ba sayyidina umar shi ma ya ji suna yi sannan ya karɓe su daga hannun sayyidina Umar sannan ya watsar da su shikenan aka daina jin wannan so duk abin da ka sani yana yi wa Allah ta'ala tasbihi kaga kenan Allah ubangiji yana son a zauna ita cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi shi yasa duk ya halicci wannan halittun saboda a yi ta yabonsa ana gwarzanta shi ana kambama shi ana tsarkake shi ana girmama shi da aka kaga kai ma ya kamata ka shiga cikin dandazon masu girmama shi da yabansa da kambama shi da gwarzanta shi tunda idan baka yi ba ma akwai waɗanda suna nan suna yi burjak ba su da iyaka to sannan na ƙarshe kasratu shawahid rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa ilahiyyatihi ila ghairi zalika min al-hikam allati tadammanaha al-khalq don a samu a- akwai akwai shawahid don a samu shaidu da yawa da yawa da yawa nan aka ce an aka je kotu aka ce shaida ka ɗaya ce ai akwai yiwuwar in aka je aka kullo wani abin aka samo shaidu guda biyu ko uku za a iya kayar da kai to don a samu shaidun su yi yawa shaidun da za su tabbatar da Allah shine rabbu su tabbatar da rububiyar Allah ta'ala su tabbatar da kadaitakar Allah ubangiji su tabbatar da allantakar Allah ubangiji shi kadai banda hikimomi mafiya yawa waɗanda ma ba za a amince su ba. wannan shine na ƙarshe mun fahimta to da haka ibn al-qayyim sai ya rufe da cewa fa khalaqa makhluqatihi bi sababil haqqi wa li ajalil haqqi fa khalaqaha multabisun bil haqqi wa huwa fi nafsihi haqqun fa masdaruhu haqqun wa gayatuhu haqqun wa huwa mutazamminun lil haqqi duk abin da ka gani komai na Allah ta'ala gaskiya ne sai dai in baka tsaya ka bi abun a hankali ba so idan muka kalli wannan lalle za mu ga wato lalle Allah ta'ala ma khalaqna ma khalaqnahuma illa bil haqq wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin ba mu halicci sammai da ƙasa ba dan wasa kawai ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicci sama da ƙasa ba sai dan gaskiya kawai dan gaskiya wannan kaɗan ne daga cikin gaskiyar da malamai suka faɗa idan ka je ka bincika za ka samu maganganun da sun fi wannan yawa amma kawai mun takaici da wannan dan mu dan buɗa wa kanmu mu gane dai inda aka sa gaba mun fahimci wannan da haka kuma Allah ubangiji ya ce walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai da yawa ba su sani ba kaga yanzu watakila mun dan fara fita daga cikin waɗanda la ya'lamu yanzu mun dan fara fahimtar gaskiyar da ta sa Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu da lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana addu'a
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعد من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين